أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واصل هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة عشرين ترى قوات ذي القعدة هجرة معك صلى الله عليه وسلم daga birnin maka zuwa madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da shida muna fata ubangiji ta ala datar da mu darasinmu na baya mun tsaya ne a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa inda muka kai aya ta tamanin da ɗaya yau insha Allah za mu tashi aya ta tamanin da biyu muna fata ubangiji ta ala ya fahimtar da mu hukunce hukuncen da ke cikin waɗannan ayoyi kuma Allah ya sa mu yi aiki da su don mu tsira Allah ramma bismillah afala yatadabbaruna alquran walau kana min 'indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira
wannan aya ubangiji ta'ala yayi umarni da tadabbari da alqur'ani ma ma'ana tadabbari idan mutum yana karanta alqur'ani mai girma to ya dace a ce ya san ma'anar kalmomin na alkur'ani a nan gudun wajibi ne ga dukkan musulmi ya san fasarar alkur'ani iya gurgudu ya zama ta kowace aya da ka karanta ka san ma'anarta ka san mai take nufi yasa sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsarin karatu su ba irin namu bane wani sahabi ya ce mukan karanta aya goma ne muke zuwa mu koya a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu kara ba sai mun haddace su idan muka haddace su ba za mu kara ba sai mun san ma'anar su kuma sai mun gaban tabaka su sai sa ga sabai sun tsirewa kowa bangaren imani saboda shi alqur'ani wani irin littafi ne wanda idan kana kofadar shi subhanallah wallahi imanin ka yana rayuwa karanta shi kadai wallahi yana sanya maka wani sinadaran imani a cikin zuciya kisa dole bai karanta alkur'ani in kana neman bakar zuciya bakin kirin daga zuciya wanda bai karanta alkur'ani sai kai baya illa ne musulmi bai karanta alkur'ani ba karama ba ina ma zaka ji daɗi kai baka karanta alkur'ani to karanta shin ma idan ya zamanto shi kadai ne zalla ko irin na gardawa ai ya san karanta alkur'ani na gardawa ko subhanallahi dan yanzu irin waɗansu abubuwan da ake da alkur'ani ta bangaren gardawa abin ya yi muni ka gana karanta shi mana kamar ana zubar da ruwa da bakin kwaya har ana sa wata bitas kaga wannan ba karamin ganganci ba ne da littafin allah ya kamata masu wannan su ji tsoron allah ko kuma ya kamata a rika hukunta su shi alkur'ani umarni allah yi duk mai karanta shi ya rika yi yana tadabburi ba ma karanta shi haka ba hatta a cikin sallah sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ya zo gidan manzan allah kwana to da ya ga annabi ya tashi ya yi arwala shi ma sai ya yi sai ya zo bi manzan allah sallah ya ce har ya so ya aikata mummuna abu sai mine ne mummuna abu ya ce na so in bar shi ya yi sallar shi kadai saboda lokacin da ya arwala ni ma na yi da ya kabara sallah na kabara da ya gama karatun fatiha sai kama sutul bakara to da ya tsammanin ya aya 100 ma zai ruku sai ya wuce 100 bai yi ba yadda sai ya je 200 da ya je 200 bai yi ba yadda ya gama ta aya 280 da nawa da biyar bai yi ruku ba da shidda kenan a watar waya yanzu sai ya tsallaka kama sutul nisa'i ita ma na taƙila in yi aya 100 zai ruku bai yi ba sai da ya kare ta da ya kare bai kai ruku sai dawo kuma ali imrana ita ma ya kama a nan gurin mahalar sharik girka so gama ya ce bai tabbatar da kuma wata aya ba a cikin karatun wanda ta yi ambaton wani abu na alkhairi sai ya tsaya ya yi roƙo bai tabbatar da wata aya ta magana a kan azabar allah sai ya tsaya ya nemi tsari kai ka san karatun da ake tare da tadabburi ake in ba ka ba sai ya wuce al rahama da ayal arziki da ayal waye da bai masa ya wuce su ba to da haka wannan ke nuna wajibi ne yin tadabburi da alkur'ani to shi yasa allah da ya ga munafukai sun kasa fahimtar alkur'ani ana ta musu wa'azi sun kasa ganewa sai ce a falata dabbarun al'ur'an wai su ba sa yin tadabbari ne da al'ur'ani su fahimci ma'anarsa da hukunce-hukuncinsa da lafuzan da yake da su da labarin da yake badawa ai inda suna fahimtar shi ta fuskar tadabbari da waɗansu kalmomin ba za su yi mutuwa a bakinsu ba shi wa ƙur'anin nan Allah ya ce walau kana min inda gairillah da za a ce daga wani Allah yake lawajadu fihi da an samu cikin qur'ani ikhtilafan kasira sabani mai yawa amma an kadi ba tun daga bakara har nasi haka ba wace yake cewa ko bakara da ba ita bace farko amma dai an wada kowa ya gane ba inda zaka tara sabani tun kana wani qur'ani babu Allah ta lati al-batil min bayni yadayhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid duk wani batu na banza da maganar banza da ƙarya da sharholiya ba ka samun sa a cikin alkur'ani gabansa ko bayan shi shi wani irin littafi ne sabkakke daga wani wanda yake mabuwayi ko mai hikima subhanahu wata'ala shi yasa Allah yake cewa me yasa ba sa tadabbari da alkur'ani Allah ya hana mutum ya rika karanta alkur'ani ba tare da tadabbari ba dan wanda yake sanyawa mutum ya rika bujewa alkur'ani kuma ya ce inda a ce littafin nan daga wani Allah yake da an samu sabani mai yawa har yanzu ba a samu sabani a cikin alkur'ani ba sai dai in fahimtar ka bata kai ba muna fatan Allah ya fahimtar da mu alkur'ani shi yasa ya daga cikin abin da yake bai mutum samun nutsuwa a cikin sallama idan kana karatun sallar karka tadabburi da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka dan nutsu ka san kalmar nan ta alhamdu da ka faɗa me kake nufi da kalmar alhamdulillah waye rabbil alamin kafin ka ci gaba ka sa ar-rahmanir rahim waye ar-rahman waye ar-rahim maliki yawmiddin halka kai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har zuwa karshe wallahi idan kana karantawa kana tadabburi to zaka samu khushu'i a cikin sallah zaka samu haske a cikin sallah domin ita sallah tana da wani haske a cikinta amma sai malam mai adali yake cewa wala yadalu illal illal khashi'in ba kowa ke samun hasken sallah ba sai masu yadda da kushuyi ya daga cikin asbabul kushuyi a tadabbur bil qur'ani yin tadabbari da ayoyin da kake karantawa a cikin alqur'ani idan liman ke karantawa to ka rika bibiyar liman idan ya karanta aya ka yi tadabbari akan ta kafin ya zo ta gaba sai ka samu nutsuwa a cikin sallah amma sau da yawa za a gama sallah ka tambayi mamu wai liman me ya karanta ne sai ya so sake ce to ni dai ina jin anya ba wannan surat kaza bace so da yawa za mu gama sallah ba musan kai wani shi zai karatun ma ya kare kitar mishi mai karanta ya mance wata surat kai ka san ayan samu matsala a nan gurin to wajibi ne yan uwa mu rika tadabbari akan karatun da muke na alkur'ani mai girma a cikin sallah ko a wajen sallah kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab ubangiji ta ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka littafi ne muka saukar da shi a gare ka li yadabbaru ayati dan ayi tadbirin ayoyinsa kaga shi alqur'ani ba a saukar da shi dan a rubuta a sha ba ko dan a rubuta laya a karma ko dan aje a rika sauke shi ana samun kuɗi ko dan a jaya sun a kashe wani ko a haukata ko a kai da suratul yusuf ko a rubuta a sha dan a samu farin jini li yadabbaru ayatihi Allah ya ce saboda a rika tadabburi da ayoyin shi kuma wali ya tazakkara ulul albab saboda masu hankali in sun ji shi sun yi tadabbari sai su hankalta shi yasa ya kamata duk masu sauraron Qur'ani zama to suna da hankali Allah ka samu daga cikin bayan ka masu hankali shi yasa Allah ya ce afala tadabbarul Qur'an am ala qulubin akfaluha a wata aya أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ya maimaita cewa ko wai me yasa ba za su yi tadabbari da ayoyin alkur'anin da suke karantawa ba yau da gobe ko ake karanta musu ko kuma suna kan wata irin zuciya ce wanda Allah ya rafkanar da ita ashe wannan ke nuna duk wanda bai tadabbari ga alkur'ani zuciyar ta rafkana kun ba zai fahimci alkur'ani ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi da yake tambayar sa adadin kwanakan da ya kamata a ce ya sauke alkur'ani daga bakara hannasi ya ce zan ka sauke alkur'ani a kwana kaza ya ce haɓa yana da ƙarfin yin shi samar haka to ka sauke shi a kwana kaza wai kun riga kun san hadisin shi sanar bi muku a haka a ƙarshe da aka zo ce to ka sauke shi a ƙarƙashin kwana uku sai ya ce haɓa ya rasulullah har ikin kwana uku kuma a sabka ɗaya nan sai annabi ya ce to babu wanda duk wanda zai sauke alkur'ani kasa da kwana uku to bai fahimce shi ba me ake nufi a nan gudun zai karanta shi ne ba ta dabbari ai ɗan rama sai ka sauke in ka iya ko ai wallahi wani ko da bindiga ba zai iya yana bayyana jin kur'anin kur'ani yana jin shi ta yanzu zai sauke shi a ƙarƙashin gwana uku wanda da ya fara izo da biyu ha sai hamma sai barci kagin rantar alega wasu ba sa ma ajiyar ƙunani a ɗake su kawai tsoron shi suke wai musulmi na tsoron ƙunani kai kasa wani ajabin musulmi ne ko kai yanzu ba ka jin kunya ɗakin gaba ba ƙunani wani kuma akwai ƙunani amma ado ne wani kuma daga shekara sai shekara ana ma da wata kisa wanda allah ne kaɗai san ingancinta wani bawan Allah ne tsakanin mata da miji wato suka gayyato shi don yi musu sulhu tsakaninsu to da ya zo shi Allah sai sa akan tabulkin da yake zaune sai ya kudi amma daga cikin irin zamantakewar da suke ya gane ba sa karanta ƙur'ani ya ce to bari ya jaraba su da yawa ya ba sai ga ƙur'ani sai ɗauki wanda kudin sai bude ƙur'ani sai sa yanzu aka gama tattaunawa a wata kisar an ce sulhu yanzu a wata kisar an ce gayyato shi ne aka haka irin wani a gayyato liman a yi farfesu a zo dai a ɗan nishaɗi a gaisa to lokacin da ya tashi ya tahi ita hajiya uwar gida da ta leka ta gaba kuɗi ya ce ka an yanka liman bai yi ba da wani ba ya hama da Allah kimani wanda kai shi yayi me yayi ta yana ga wannan kudin da ke kan tabula ya sace shi ya sace shi eh ka yanzu ya zai kuma bali ban mutum ya sata a gaskiya abi shi kurun ya mai domar kudin mu ta haba ke ma ai gare dai mu dan hakura kawai kawai shi ke da Allah ya aiko kasan tafidi da malam bawo shi Allah ya aiko amma ba a bari ba zuciya ashe su ya jaraba su ne suna kallon liman barawo shi kuma dai ya ga suna karanta ƙur'ani irin shekara ta zo mai gida ya sake gaya dole man kuwa ya zo irin na bara aka shafa da su to kasan mata da rashin agoyi ita da ta ce gawa wallahi yawa wallahi ni bara da wani bayyana ta da mashi yana ce wai liman bara a yadda ka zama na baga wani kudi ba kasan mata ta yi yayyayi ta ce ita wallahi ta da mashi shi kenan ta talaga ta bada ni bara da ka zo ki zai da ka zo nan wata ajiya dai kuma ba ka ce banganta ba ko ka ganta ya ce wata irin ajiya kuma ta ce daidai da ka zo na a kukudi ya ce wayo kudin na yi ai a kwanin kur'ani a nan ba yana nan ya ce ɗauko shi da aka ɗauko ya ce kudi ba shafi da kaza yadda ya laka sha da aka laka sai ga kudin aka ce wani man da ma ta tambayi kudin sai fara kuka jigage munafuci ko ya dauke kudin mutane ba ragu bai za ta bashi da kuka ka hudo su shi kukan da ke tausayin su nake musulmi ya shekara mace da miji a gida ba su karanta alkur'ani ba yau za ka samu irin ai muna da yawa dama dama matan su suna zuwa makarantu akwai makarantun yara akwai makarantun yan mata akwai makarantun mata uwaye ne mamma amma makarantun maza uwaye ni da har yanzu ban gaisuwa ko akwai in za ka da ana uwaye maza sun hadu ana rera ƙur'ani a makaranta ko ana rera hadisi kamar da mata suke yi waƙen da wannan makaranta take dama dama halkatar ilmi da irin wannan wani shi ma yana nan rabi yana can haka rabi akan salula amma duk su mata suna kokari to wannan bawan Allah sai ya yi kuka ya ce su ɗauko ƙur'ani su diba shafi kaza ya ce abin da sa da ya kuka wai mamaki ne musulmi namiji da musulma ba ta hasra zama aure shekara guda ba su bude ƙur'ani sun karanta ba in har ƙur'ani da ke kan tabir ko kusan tabir a shekara ba bude shi ba to wani ƙur'ani za a karanta to gaskiya 'yan uwa wallahi shi yasa gidajen mu suka cike da shedanu sabon annabi karatu suke a cikin gidajen su annabi muhammad sallallahu alaihi yana wucewa ya bugin dingidan abu musul ash'ari yaji yana rera karatun alqur'ani har sai da ya tsaya ya saurare shi wallahi saboda iya zakin karatu gari ya waye ne zuciya ba musa jiya na fita gindin gidanka na ji ka kana rera karatun alqur'ani ka amma kai Allah ya hore maka zakin murya irin na annabi da alaihi salam abin musul ash'ari Allah ya kara masa ce wallahi ya rasulullah inda na san kana saurare na da na kara rera maka shi saboda yadda ka ji shi saboda ya iya ka kuma kana ja yana ka kuma ka kasa dagiya ha ai abin kunya ne mutum musulmi namiji a ce bai iya karanta qur'ani ba wallahi abin kunya ne da haka yan uwa mu dage mu ta karatun alqur'ani yanzu Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda ba sa tadabbari a cikin karatun alkur'ani ya ce am ala qulubin ko suna kan wata irin zuciya ce a gafaluha wanda mun rafkana da ita duk zuciyar ta rafkana wa Allah ko ai ta shiga uku walau kana min inda ghayra Allah la yadu fi ikhtilafan kaseera da ya zo daga wani Allah da an samu sabani mai yawa amma alkur'ani ya kuma daga kowane irin sabani muna fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu to sai Allah madaukakin sarki yace wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا شيكي نم وانا آية تنا مانا مغانا ني أكن جيتا جيتا سوفا تتا منافقين yada labarin da baka da tabbas alama ce ta munafukai wanda ka wallahi kai hankali wani kawai so yake ya ji wani labari sabo yanzu ya hau yanar gizo labari da dumudumin shi yanzu yanzu nan to kuma ka samu mi ya kai mi sufface ta munafurci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye ha kawai yan jita-jita suka yada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin da matan shi an samu matsala ya sake su duka aka yi ta yada magana har ta kai kansa yadda na'ubar yana gida ya ji mata suna cece kuce cewa yau annabi ya saki mata shi duka tara kuma wakar ya ce daga san adam dan adam ne aiki ne na munafukai da sun ji labari ko na daɗi ko na tashin hankali su yi maza a yaɗa shi kowa ya ji amma wallahi mutanen kirki labarin kirki ma suna taka tsantsan barantana wanda bai inganta ba karka zama to kana da kwankariya ya yi shi ka zama tantirin makaryaci in ji annabi muhammad salasul ya zama to kana faɗin duk abin da ka ji ba duk abin da ka je kamata ka faɗa ba sai ka tantance a matsayin ka da musulmi sai na umar ya kaɗo daga gidansa ya shigo masallacin manzan allah ya ji ba abin da ake faɗi hewan na magana cewa annabi ya saki matan shi gaba ɗaya ya ga anan hankalin shi bai kwanta ba ya garzaya ya je ya kwankwasa kofar gidan manzon Allah alaihi salatu wassalam annabi ya fahimci akwai abin da ya kashi ya ji wannan jita-jitan ne sai ya bashi uzuri ya shigo daga shigowa ma ya ce mishi wai an ce ka saki matanka annabi ya ce mishi la ban sake su a shekariya ce kawai sai na umar ya ce ta zo kowar masallaci na yi kira da babbar murya na ce ya jama'a kusa na kuji ƙarya ne annabi bai saki matan shi ba annabi bai saki matan shi ba a wata ruwaya an ce akwai ɗan abin da ya faru ko ba gane ba su matan da suka yi zanga-zanga suka ce kamar su matan annabi a ya kamata a ce suna da sarkokin zinariya wanda kowace mata mata da ya kamata a ce kayansu galila ne galila ake ta komi shadda na mai tsada da leshika da kaza kaza suka tambaye manzon Allah abin da ba shi da shi gizna wani abu ya tada hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa su kuma mutane da suka ji haka kawai suka ji annabi ya saki matan gaba daya lokacin sayyidina Umar ya kado ya zo tar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin damuwa kuma ga matan nan su ma sun yi rake-rake shi yana jira ya ji abin da Allah zai ce da su sai na umar ya sallama ya zo ya ga adam cikin damuwa sai rasu kaka zai sai ce ka ya rasu lalla kaga lokacin da muke maka mu maza mu muke mallakar matanmu a maka ba wata mata illa namiji shi ne shugabanta amma matanmu da muka zo madina ya suka kwaikwayi matan madina matan madina irin mata ne yan bariki a lokacin kafin ta zama madinatun nabi ka san dan baraki a gidan ai ba zan cike da iko ko ko me yace jiki gurin madam eh abinda ba za ta ce shikenan in ka zo kace ta shiga za ta dakor shike da ya kare bai bincike mamu ya kai eh kenan yanzu wannan matan namu suka gokoyi dabi'ar matan Madina sai mu ce su ce sai su zo abinda ba shine su ce shi za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan kasa idan wata damuwa ta same ka sai wani ya zo da tayi sai ka ji kai ma ka samu sauki ko eh kenan umara a gidan shi na fama da wannan matsala ko sai matsala ce kaga dai kunna hauli ni ma kaga abin da ya faru tsakanin da su kenan su da ka gansa ran sun yi rake rake sai da umara ya ce sai da tuna to bar wata magana zan faɗi kuma ya dariya tunda da ya dan saki ya ce ya rasulullah dazu ummu fulana ko ummu hafsa uwar wance kaman matar shi dan ka san ba su ka kira sunan matarka da hadiza ko a ka rika ce mata ummu fulana eh uwar wani eh girmamawa ne kai ba ta rika ce maka baban wani amma ka rimata ta ce mata ado ko ibra kaga wanda ba ta yi karatu ba ko kai ba ka tashi kawai suka kira ta zara ko da abaka bata haka ka kai ma ana so ka rika kira wato ka rika alkunya ka rika mata wani kiran sunan da za ta ji daɗi ka ji manzo Allah Aisha sunan amma yi za ce ya Aish daɗi suke ji ko ba haka ba eh mana to sai ce da ɗazu ya rasulullah kaga wance ummu filanar da ta yi mun wani kaza ai wallahi na da bata na kai mata wani irin daushi inji Umar in ba dan ta kauce da ayyukan na sai manzo Allah ya kirkire dariya to shi da man Umar so yake manzo Allah ya shiga cikin farin ciki ya sa ya cikin mi cikin farin ciki sai ya wuto masallaci ya yi kuwa ya ce jama'a ku saurara masu jita ta ƙarya kuke manzo Allah bai suke matan shi ba bai suke matan shi ba a wani gudun aka ce kushi suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk malamai sun kawo ne irin waɗannan maganganu ala'ayi hali dai jita-jita da ya yaɗu kuma sharrin an ƙirƙira shi an dangana wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce ya suke matan shi to shi ne Allah yake ka shaidin muminai kasa fada cikin irin wannan tarko na jita-jita don wannan ayyuka ne na munafukai bai kamata a ce idan al'amari ya zo da kun ji ba kawai sai ku ci gaba da yadawa da ka ji labari kawai sai ka saka wani wadan tsiya wani ma labarin za a tura maka a cikin yanar gizo ta za a yi wannan labarin in ka tura wa mutum uku ko mutum goma za ka ga alheri za ka abin da baka taba gani ba idan baka tura ba za ka shiga bala'i wani an tura mai yaƙi turawa ya yi kaza kai kasan wannan aya kun shaidan a cikin wani ko to wa aka wahayi aka ce sai an tura shakar kuma wallahi akwai da tsoro suke suna karkarwa sai sun aika goma saboda tsabar jahilci ka shaidan mugu ne fa wannan duk tasirin shaidani ne da jahilci a cikin al'umma yau ko labarin na alheri ne dole ne sai ka tura dole ne ba dole ba ne tunda labari ne barantana wanda yake labarin karya kai kasan karya ne kuma a ce wai in baka aika ba za ka ga bala'i ai in ka aika da za ka yi bala'i tunda ka zama tantirin makarici ya yi shai ka zama to original makarici ya zama duk abin da ka ji ka faɗa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko da magana gaskiya ce wata rana sai ka zama to tantirin makarici to kar mu yi haka idan mutum ya ji labari kan ya raka gaba da shi to ya tantance ya bincika samu tabbas ballantana zamanin yanar gizon nan yanzu duk abin da zaka dan da zaka an ce an wa shugaban kasa na gari kaza ko da za ko ba ka ba har ka zaka rika ba labari wani kwanan nan irin wani labarin na yanar gizo da ya ka labarin sai nake ce mishi wannan labarin ba lalle bane zama gaskiya ce kai ka san kuwa ya ba labarin wai mai shahi yake ne ya nufin mai shahi mutum ne mai gaskiya yau sono za a shiga shahin mutum a bada labari shi ma bai sani ba kai ba ka ba sai sai mutane suna gaya maka ba akan shahin kai ana tura kaza ko in kai ustaz ne sai aka tura wasu yan mata tsirara wani ya gaje ga ka wannan ustaz mugu ne kadima abin da yake tura kai kuma baka ba sa an tura ba to mita ka tsatsa yan uwa muna cikin wata irin duniya wanda mutum ya siffantu da siffar munafikai ba wahala ka rika dakon sharri ya da ƙarya da jijjin ita wannan siffa ce ta munafikai Allah ce wai za jahum amru yayin da wani al'amari ya zo na labari min al'amr daga cikin abin da zai ba musulmi kwancin hankali da nutsuwa da guna da farin ciki awul khawfi ko kuma wani labari in ya zo wanda shi labari ne wanda in an faɗe shi zai bakanta rai ga al'ummar musulmi sauƙi sauƙin ma a ce ka faranta ran mutane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu alheri babu abinda Allah ya fi so kaman ka sanya farin ciki a cikin zakatan al'ummar musulmi da haka babu mafi sharri gare ka kuma a tsakaninka da Allah kaman ka bakanta musulmi rai da Allah an yi wani accident ka ce inna lillahi wa yanzu yanzu na aka yi hadarin mota to da Allah wanda ba ka tsadawa waye farin ciki da wannan yanzu yanzu na aka yi gobara yanzu yanzu ne 'yan ta'adda sun kai kaza warwa idan an yi hatsari ma maimakon ya ceci mutane kawai kokari yake dauki hoto maimakon ya ka gudunmuwa yanzu kokari yake rami ya dauki hoto a can shi ya fara aikawa idan wani ya mutu bai kokarin yi mishi adda kokari yake kawai ya dibarin hoton shi wanda ke wai shi ya lakuro ya zakuro ya zakuro sai ya dora shi sai ya ja wata kibiya sai ya dora mishi sai ya kawo kuka kuka da hawaye sai ya dora shi ke da sai ya saki inna lillahi wa inna yanzu yanzu nan wani ya mutu bai ce Allah ya jike shi ba bai ce Allah ya gafarta mishi ba bai ce Allah ya sashi aljanna ba wai bakin gudun wanda zai tunda abokin shi ne ko ya san shi kawai ya diba hoton shi wanda yake cikin wayar shi sai ya dora shi ya dora a stati ya dora a facebook ya dora a cikin tiktok wai bakin kokarin abin da zai ke to wanda bai kai kana yawa mazamanto masu hankali mazamanto masu basira mu bar labarin zai faranta wa al'umma rai ba wanda zai bakanta musu rai ba to munafikai su ne wai za jahun amru idan aka ce wani labari ya zo wanda labarin akwai nutsuwa da kwancin hankali da murna a cikin shi awul khawfi ko kuma akwai barazana da tsoro a za'u bi sai su yi maza maza su yada shi kowa ya ji ba tare da bincike ba Allah ya ce walau rudduhu ila rasul da za a ce suka ji labarin man sun mai da magana zuwa ga ma'aiki yanzu suka zance manzon Allah ya saki matar shi ina kamata su yi zai su tambayi manzo Allah da kanshi ko ba haka ba su ji abin da ke tushe kuma sai su ba labari wai da ul amr minhum ko su diba manya manya daga cikin sahabban manzon Allah misali irin sayyidina Umar wanda su dira sa iya zuwa su binciko kai mun ji wani labari fa ya faru a gidan mayaki sallallahu alaihi wasallam an ce ya saki matan shi ku je ku binciko mana ku ne na kusa da shi kakazan ce yake ko ba haka ba amma a za'u bihi kafin su tantance da su tiya da labarin kawai to shine Allah ta da za su mai zuwa gaba annabi Muhammad wa ul amr min ko ma abota jibinta al'amari kamar shugabannin su fa ko malaman su ko masana yau da gobe wanda in sun ji abin da yake iya zai iya yiwa akwai labarin da in ka ji shi da za ka je ka diba masanan abin ka gaya musu za su ce maka wannan labarin ƙarya ne don ya san aba ka'ida kaza ba zai yi ba ko ba haka ba ba zai yi ba kowa ba abin ka sai ba zai yi ba to kaga da sun sanar da su alladin da tabbatu wanda za su iya bincike akan abin su tabbata haka ne ko ba haka ba daga cikin su Allah ya ce ya sahabban manzon Allah walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan falalar ubangiji da jin kanshi ba a gare ku lattabatu mu shaytan da gaba ɗaya ku kumbi shaytan ta hanyar yada jita-jita da bibiye jita-jita illa kalila sai yan kaɗan daga cikin ku ashe mu ma in ba dan rahamar Allah ba da jin kan Allah da gaba ɗaya mun bi shaytan ashe bin labarin jita-jita wanda ba bincike ba tabbas ya daga cikin mi bin shaidani wa yake so bin shaidan shi wa shaidan in kame shi kasa inda zai ke gaba inda ma ya da ofisu bahuli ya kuni mina sahabu sa'id shi yana kiran duk wata rinduna da bataliya da mabiyarsa da don su zama to ba abota zama cikin wutar sa'ira kawai to in ba don farar ubangiji ba da rahamar allah da ya kama da shari'a ya ce in ka ji labari kada ka karda sai ka in tabbatas wallahi ya kuma mutane masu gaskiya wanda su basa su bada karya ko su ba labarin karya akwai wani mutum daga cikin mutanen da aka ce shi mutum ne mai gaskiya ba a taba ganin shi ya bada labarin da ba haka ba to sai aka ce bari a koye shi ya je wajen wata sabga sai aka ce to yanzu abin da za a yi sai aka ya shirya tafiya sai a kamo sa a danne shi a kawo ka a ce za a yanka sa amma da ya tafi kawai sai a tara sanya tashi wadan a jarraba shi a ga da ga ya shi yayin zai ban kwana da mutane ya hau doke shi kun san da doke shi ne mercedes go shi ne highlander da shi ake bulaguro manyan mutane yanzu aka ya shirya zai ban kwana mutane sai aka kamo su aka daddaure aka danne aka kawo ka ana wasawa da ya juya baya aka saki san can da ya zo ki alga ta malam kaje gurin sabga da yace naje mun ji an ce hal ayyanka sako kaga yankin ta zaki a gaba na ko hal ayyanka sa yace to ni dai a gabana an kamo sa an daddaure an danne shi an dauko wuka an wasa an yanka shi ba a yanka ba ba sani ba kayan kai ne ya ne ra'ila ai a gabana ƙatar sa za ka ce a gabana ka gani ko? to ka zama haka duk abinda ba ka da tabbas wala ta kafu malar alarma ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ya ce wala ta kafu kada ka karda ai an gane kardawa ko ka faɗa abu ka tabbatar da shi kun ma lasta laka bi ilm abinda baka da ilimi na hakikan akan shi Allah ya ce inna sama kaga wannan jin naka wal basara da ganinka wal fu'ad da tunaninka to dukkan su abin tambaya ne a gare ka ranar tashin kiyama karka ce na ji baka ji ba karka ce na gani baka gani ba kullun kai ka zamanto duk abin da za ka faɗa abin da kake da tabbat da yaƙini ne a kan shi amma haka kawai labarin kamzan ku rege ya ka zo ka ba da labarin ka rika ce a gaba da ake ko a ce baka wani ya ka ce ya aika da aka yi kawai da aka ce ya kace ya aika kiran ka tabbatar to wani duk ba sufa ce ta mummune ba sufa ce ta munafuka yawan zargi labarin ƙarya tabbatar da abin da ba su da yaƙini a kai zuwanan siffa ce wanda take cikin siffofin da ya kamata mutum ya kokari ya tsame zuciyar shi daga kanta to da kaga Allah ya ce wa sahabban manzon Allah in ba dan farlan ubangiji da jin kansa ba wallahi da kun bushe dan sai yan kadan daga cikin ku za su tsira duk wannan ba ana magana akan jita-jita idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ja musu kunne an ce ba dan farlan Allah da rahama saboda kun bushe dare to yaya mu a yau duniya na gizo wani abin mamaki mutum zaga ya zo ya zana awa biyu kawai hira zo yi awa biyu ko awa guda hira a cikin hira ba hadisi za a kama ba aya za a kama shugaban kasar gari kaza ya yi kaza kaza ta gani gwamnan kaza ya yi kaza ai rashi ta yi kaza ai faransa ta yi kaza ai amurka ta yi kaza ka ɓata wajen awa dawa mala'iku suna maka rubutu kage ya kare kuma ya fushin baki malaiku suna da masa kakkan tsammani hira rasha dan da kake da amerika za ta yi a banza wallahi ma yalfizu min qawlin ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد wallahi ba wata kalmar da zaka furta a bakinka illa tare da kai akwai malaiku masu kididdigewa kuma kiraman katibi وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون Allah ya ce wallahi ku sani tare da ku akwai masu kiyaye ku kuma kiraman katibi ne wasu sakatarori ne masu karama a wajen Allah masu daraja wanda na'urarsa suke a rastare ba ta da sharje balle kai wani abin a lokacin wayarsa ta mutu ba irin wani wayar bace ba kuma ma ya lamu ba ta fa'alun duk abin da ka aikata ma sun sani ina za ka sa kanka wannan bayanan da kake ta yi a majalisi kullum a ce na tashin alkiyama sai ka yi bayani a kan shi kuma sai ka huja kai kasan za ka samu matsala ka zagi wancan ka kirkiri karya wancan a rashin an yi kaza a cana an yi kaza a adirka an yi kaza a faransa kuma karatun ƙur'ani ba ka iya ba karatun ƙur'ani ba ka iya ba a kashe ta wajen nasu da shi hadisa alim sallallahu alaihi wasallam aka ce sai ka ka guda 100 da ka sai dai a harbe ka idan aka ce ka zaro sunan al'asar albashir na biljanna ba ka san su ba amma ya san waɗanda suka buga balo a cikin bansa ya san waɗanda suka buga a cikin matinsa ya san haka wani shi yana gadon shi ƙwararre ne wayayye ne kuma zai tsaya a biyu yana ba da bayani zai gaji ba wallahi mala'iku suna rubuta abinda ya kamata ka sani dai mala'iku suna rubuta wallahi suna rubuta kuma sai Allah ya tambaye ka duk abinda ka faɗin nan sai ka ka hujja ina dalili shi yasa akwai wani magabaci aka zo aka ce wani ya zazzage ka ya ce maka za sai dariya ce ah to ni zan hana ya cike littafin shi da abinda yake so zagin da ya muni a littafin wa aka rubuta ya ce na hana shi ya cika littafin shi da abin da yake so wani kuma aka zaka ce mashi malam wani ai wani ya ce maka za wani ya ce maka za ta aha kuma shedan sai rasa wani babban shedan zai aiko sai kai kai da wakilin shi eh yanzu shi shedan sai rasa wani wakilin shi babban shedan zai aiko ya zo ga abin sai kai eh mana a duk lokacin da wani ya zo ce maka wani ya ce ma kaza kuma abin ba wanda zai daɗa maka rai ba ne wallahi in kana neman babban shaidari babu kama wanda ya baka labarin ba in da gaske ne yana kaunar ka ya kare kamar a lokacin sai da ka ji labari wani ya taɓa ka wani ya kalubalance shi ko ba haka ba kana cikin kwantar hankali kawai sai zo ta dama hankali wanda shi ne bai shiga aljanna kenan annama muke annamimi wanda tun cikin kabari zai sha bala'i Allah ya raba mu da annabi manci to wa'annan sahabban manzon Allah kenan in ba dan farlan ubangiji rahmar Allah ba da sun bi shedan sai yan kadan daga cikin su Allah ya kare ku sai Allah ya ce فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين gaskiya ne عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ubangiji ta'ala ya umarci annabin mu sallallahu alaihi wasallam akan ya fuskanci yaki gadan gadan gaba da gaba ba ta akai ya sa ayi ba balle in ya sa ayin in wasu suka ki yace Allah sun ki a ta kai kawai ya je yi muminai ya kudaitar da su muhimmancin yaki kawai don ka san abin ba na wasa ba ne ba ɗaya ba ne da aikin da aka ce je kaka yi ka kudaitar da mutane su kama ku yi da kuma aikin da aka ce ka sa a yi ba ɗaya ba ne ko in an ce ka sa a yi in suka ki zuwa sai kaga sai ka ce to yarin ya damar ta aka ku zo mu tafi in abin ba zuwa kuma shi kenan ko ba haka ba to shi allah ta yi mishi kawai ya je ya yaki kun ba ɗorawa kowa jabcin yakin ba sai shi don ya san abin ba na wasa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce ga rundunar nan sun taho na yakin uhud ne ko azab an shawara aka yi a huta ko a zauna tsofaffi waɗanda suke masu san duniya da munafukai suka ce a'a mu zauna a gida idan suka shigo mu sa mata da yara su hau kan gini da duwatsu su rika jefon da Allah ka ji wadannan shawara ka san mai wani aida ya ci a shigo ɗaki da shiga ya rike ko? matsorata ne matasa kuma da masu ƙarfin ima suka ce haba ya za a yi kamar mata ba zo na zo tura a gidan cikin mata da yara a kashin ai mu je mu gaba da su ko a yi abin da za yi yanzu an yi wannan shawara ta ƙarshe kenan ko manzala sai ya tafi ya shirya ya yi ɗamara ya fito da ya fito sai waɗannan wanda suka fito magana mai zai suka ce kala dai mun tilasta mishi wuta baya su to ya rasulullah ko dai da ɗauki sauran wa'annan na faru da suka ce ba zai annabi ta ha ai baya yiwa kuma a ce annabi ya shirya ɗamarar yaƙi hutu kuma a ce ya kuma bai yiwa ya ce wallahi ko ni ɗaya ne zaje sallallahu alaihi wasallam ko ni ɗaya ne zaje annabi ba rago bane ba hala ba albu bane ali bin abi talib yace da wuta ta yi wuta a wajen yaƙi idan muna so mu samu ɗan hutu gindin manzo Allah muke zuwa mu rabe mu zo mu rabu da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam mu samu huta ta koma shiga bagen yaki alaihi salatu wassalam saboda shi jarumi ne to nan sai Allah yace faqatil fi sabilillah kaje kai jihadi dan dawo kalmar Allah ya ma'aikin Allah la tukallafu illa nafsak bu mutidin sawa kowa bu mu wajabta wa kowa fita wannan yakin ba illa karan kan kanka da kanka amma wa harudul mu'minin ka kwadaitar da mu'minai falalan yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin badar sahabbai sun yi sahu ya je yana shafa kafadunsu a wajen sahu yana taqumu ila aljannati ku tashi zuwa aljanna aradu has samawati wal ardu wadda fadinta ya kai fadin samai bakwai da kasai bakwai alaihi salatu wasallam yana kwadaita da su haka aka da yakin hud wani yana da dabinar shi a hannu yana yana ci yace ya ma'aikin Allah wai idan na shiga fagen yakin nan aka kashe ni ina zan annabi yace mishi aljanna kawai sai ji dabinar ma daci yake ba zai iya daure ya ci sai ya watsar da shi ya sai gaba aka yi ta gumurzu har sai da ya shahada wani na tare suna kakashe gina ta aljanna sai nake je kamshi daga tanan kafin aka yi dutse daga kamshin da na gina ji saboda yana so Allah karɓi rayuwarsa a ƙarƙashin la ilaha illallah wajen jihadi fi sabilillah dan ya samu shahada je aljanna ko kuma yanzu kowa baya so ko ƙwarza ne mai wani bai so a bata mishi rai ba saboda addini ta ina dalili ka je a bata maka rai in shirin kama ka ji wa addini kuma ba zai iya tabbatuwa ba dole sai mutane sun ba da dukiyarsu da rayuwarsu da tunaninsu da duk abin da suke da shi wallahi musulunci bai tafiya dole sai mun sarwatar da duk abin da Allah madaukakin sarki ya mallaka ba dole kuma jihadin a yi shi irin lokacin da ya dace da irin yanayin da ake ciki mu ka hari irin yadda aka kamana an kamana hari da bangaren musu tarbiyya an kama na hari ta bangaren raba kawuranmu tun daga domokaradiyya tun daga nan kusan an yaƙe mu ha idan kana farti a gulwan china farti barbela sai ka ba magana musamman shigowar domokaradiyya wani ya daga hannu ya haka ya ce ko a mutu ko a yare wani kuma ya haka ko ba haka ba kai ai kun gane ko wani ya dangwala galando wani ya daga yatsa biyu tun lokacin aka zo aka raba kawunanmu ta bangaren domokaradiyya sai ga uwa ɗaya uba ɗaya tsakanin musulmi da musulmi ba ga maciji saboda kawai fartin siyasa haka aka yake mu ga duk inda ka leƙa ta kowane ɓangare an riga an yake mu to wajibi ne mu ma mu tashi mai ilimi mu mai da raddi irin waɗanda suke yi mana mu ma mu yi musu haka nan irin yadda suke yake mu ma mu yake su amma idan in kalwa ai muna cin nasara a kansu ko yau babu addinin da yake ci gaba yake ratsa mutane kamar wutar kai kai a cikin tura wannan kamar addinin musulunci sun so ko sun kiya kullum suna musulunta kullum suna ga duk da shan da suke wa addinin wa me yasa saboda ana samun masu ilimi suna da'awa a cikin addini ana samun masu ilimi suna ka hari irin yadda aka mana hari to wannan wajibi ne ga matasa kar mu zama to ɗan shan shayi ko ɗan shan shisha mu dage mai ilimi na zamani ilimi na addini musan yadda za mu yaƙo ‘yan uwanmu da ake yaƙa su dawo kan addini kun mu yaƙo wanda ba su go cikin addini ba amma ya zama tokai jahili ne murakkab ta bangaren ƙur'ani shiru ta bangaren hadisi shiru ta bangaren ilimin zamani shiru salula ma kai kullum sai an koya maka to me za ka yi me za ka yi mu diba magani yau hatta miyagun aƙidu ana ana saka mana su ne ana amfani da yanar gizo ne a cusa miyagun a gido a cikin al'umma biya kuma wayo sun gane addini saboda wannan media ta shi sa kullum ni ina mamaki mutum zai dauki hoton shi suka a cikin facebook ko a youtube ko a tiktok don allah kai da ka dauki hoton ka ka aika ni da na ganka damar na san ka sami sami hoton ka kawai kilik sai ka jara ka dora shi wanda ya san ka ya ganka to wata karuwa kai shi mai karu dan Allah wani bari shi ma hankali bane kuma kudin ka za a hudda data ka kudin ka ne Allah sai ya tambaye ka almubazzarancin nan da ake magana a shari'a shine ka saki kadan daga cikin dukiyarka ta halatta hanyar abin da ba zai amfani ka duniya lahira ba inna mubazzirina kanu ikwani sai ka zama dan uwan shi da ba sai ka ga ba Allah ba sun santa daidai wannan hoton da ka suka kai albazzarancin duki da Allah ya baka kuma wanda bai san ka ba dan ya ga hoto yana yawo a cikin facebook sami da Allah ina walahin a ce ka diba ka kofo wata aya ta alkur'ani ko guda uku ma ka dora ai diyar za a yi wani ya karanta ko ba haka ba duk kowane harafi daya lada nau za a bashi kai da kai dalilin ya karanta kai ma za a baka lada arzikin da aka bashi ina walahin ka ɗauko wa'azin wani malami ka saka ina walahin ka ciro wata kalma da wani malami ya bada mai amfani ka saka mutane saurara su fa'idantu amma hotonka akwai jahili wanda ya kai mutumin zai suke hoton shi a cikin yanar gizo haka hoto hoton me ka samu wanda ya kalla me ya samu dukiyarka ce ka saki Allah sai ya tambaye ka la tazalu qadamu bani adam hatta sa'altuhu an arba'in aw akam aw amkansu aw kama qala sallallahu dan adam ba zai tsaya kawo gaban zatin ubangiji ba sai an tambaye shi abu guda biyar daga cikin sa akwai dukiyarka fa ina ka samu ta ina ka samu ta wa fi ma afakta ta ina ka tafiyar da ita wallahi dala da ka taba samu tun da ka balaga har ran da ka bar duniya wallahi sai Allah ya tambaye ka ta yaya ka samu ta kuma ta ina ka wadda ta ya kai ta tahi da kake tsammanin kayi profil ko falakul ake cewa kayi ta surutun banza ya kare akwai cikin da Allah zai ma akan wannan kudin mi kai da shi karka yi tsammanin kayi mai ga ta tayi a banza ba kayi surutu ba kayi message ka shiga kayi wane ne wallahi sai kawo Allah bayani ba sai ka yarda ba ne dole ne sai kama Allah bayani don dukiya ce kabarda dukiya ce kabarda ka isa ta hanyar alheri a kisa ta hanyar shari ka iya aika wa'azi ka iya karatun ma kai da kanka karanta alkur'ani don wasu su ji ka aika in ka iya in baka iya baka janyo karatun waɗansu da wannan mai gantaka ka saurara ko kalla to wallahi mu sani cewa duk abin da muke gudanarwa a rayuwa mu shirya tambayar da Allah zai mana akai ranar tashin alkiyama to wannan jihadin da aka wakilta annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya kwadaitar da mu'minai shine ya gaya mana muhimmancin falalar jihadi wanda annabi ya karantar da sahabbai falalar jihadi sun santa sun yarda da ita kuma sun amintu kuma babu shakka sun yi jihadi har sai da mutuwa ta same su kuma Allah ta'ala ya biya su sakamakon jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin aljanna akwai daraja wanda take ɗaya bayan ɗaya guda ɗari Allah ya tare da mi limujahidi da fi sabilillah ga masu jihadi da tsawo kalmar Allah bai da kula da darajatai ne kama bai da samayi ardi tsakanin kowace daraja guda biyu kamar tsakanin samai bakwai da ƙasai bakwai ne da haka sai annabi ce fa za su atumullah fa sa'aluhu al-firdaus idan za ku roki Allah ku roki Allah ya baku aljanna firdaus dan ita ce aljanna tsakiya ita ce madaukakiya daga jikinta wato samanta al'arshin Allah yake daga jikinta ne ƙoramin da suke hutawa annabi ya kwaɗe ta sahabansa jihadi faralar jihadi har ma suka tambaya wai ya za mu kai ladan mai jihadi annabi ya ce ba za ku iya ba suka tambaya ce ba za ku na uku sai ce lokacin da mutum ya wuta jihadi don yana kalmar Allah kai kuma ka yi arwala ka ɗauki azumi ka je masallaci kana nafila ba sallama ba buɗe baki ba za ka sallame ba za ka yi buɗe baki sai in ya dawo kai ba ka sallame ka yi buɗe baki sai kaya ba wani zai iya wani ko akwai zayya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amru salih ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam babu ranakun da aikin alheri ya musu ba a wajen Allah sama da wannan ranaku guda goma na farkon watan Zulhijja me sabai suka ce suka ce walal jihadi fi sabilillah me yasa suka kawo wannan magana saboda sun san ba iya kaiwa falalar jihadi sai suka ji an ce ga waɗansu ranaku wanda aikin alheri ya fi soyuwa wajen Allah na ko sama da komi annabi ce musu walal jihadi fi sabilillah ko da jihadi a bisa hanyar Allah sai dai mutumin da ya fita jihadi duke shi gaba daya bai rage ba gida ya je duke ta kare kuma shi ma ya shahada ta alayi halin yan wa jihadi kar mu ce sai ka dauki takobi irin na da ko sai ka dauki bindiga wallahi a dagi a karantar da al'umma jihadi ne a sanar da su tauhidin Allah jihadi ne a yi kokari a ɗora mutane akan aƙida ingantacciya jihadi ne mu kula da makarantu da karantarwa a yi kokari a rike yada sakon Allah subhanahu wataala cikin yanar gizo waɗanda ba su gane ba su gane yau mutum nawa ya fahimci sunna saboda sauraron wa'azi a salula mutum nawa ya gane halal da haram saboda sauraron wa'azi to yi kokari kai ka rika sanya dukiyarka kana sanya data kana rabawa ko kana taimakon masu kokarin yadawa da kaga mutum a cikin kwantakin shi kullum yana kokarin yada wa'azi ka rika daukar data kana tura mishi kama kai jihadi fi sabilillah da haka waɗannan jihadin da ake magana kar mutum sai ka kuma irin wata a duk wani abin zai iya kawo ci gaba a cikin tahiyar addini to jihadi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce an ɗora masa ya kwadaitar da mu'mini ya kamata mu zamanto daga cikin wanda mun kwadaito me yasa Allah ya ce ai jihadi asallahu ayyukum fa ba'sal ladina kafaru Allah yana so ya katse karfin kafirai ne kenan sai jihadi ake mi ake karye lagon kafirai idan musulmi suka zo na ba jihadi kullum Allah suna sheke ayyansu ne suna watayawa yadda suke so amma yin ana jihadi fa wallahi kullum suna gaskanta jihadi nau'i nau'i ne gobe ba alƙarutu ma jihadi ce da yi gobe turawa bana ko wance bara ko bara wata ha sallah da alƙanutu kawai suka ji tsoro an ce har ɗaya ba turan da wata ƙasa yake tabbar ɗaya na wata ƙasa wani da alƙanutu sai ka ta yi galin kawai ya yi masu sauƙi shi zai alƙanutu ya zara ta abu ta alƙanutu yawo kenan nau'in jihadi yanda ya kasance a irin lokacin to gai kokari ka zama cikin masu shi dan jihadi dalili ne wanda Allah yake katsa karfin kafare asallahu an yakufu ba'd alladhina kafaru Allah ya so ya katse karfin kafare wallahu ashaddu ba'san ubangiji tara shine mafi tsananin karfi wa ashaddu takila shine mafi tsananin azaba ga dukkan wanda ya sa a masa sai Allah ta'ala ya ce bi من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها gaskiya ne ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها Mm.
وكان الله على كل شيء مقيتا wannan aya tana magana akan ash-shafa'atul hasana wa shafa'atul sayyi'a gudunmuwar da zaka ba wani dan uwanka a bangaren aikin alheri ko ta bangaren aikin shari duk irin gudunmuwa da zaka iya bawa dan adam ta bangaren ayyukan alkhairi ko ayyukan shari to kowace tana da nata matsayi wali kullun darajatin mimma abil duk wani aikin da ka aikata akwai darajar shi wani aikin sai gadar maka darajar shiga aljanna wani kuma ya baka mukami da matsayi na shiga wuta wani ya kara maka ni'ima a gidan aljanna wani ya kara maka shekaru miliyoyi ko ruwa a cikin jahannama sakamakon aikin da kai da haka mai shafa shafa'atan duk mutumin da ya kokarin taimako ya ba da gudunmuwa ya yi kai kawo ya tashi tsayin daka akan taimakon ayyuka zuwa ga waɗansu kuma ayyukan da ya taimake su hasanan abu ne wanda yake mai kyau to ya kulla ku nasibin yana da rabo min ha daga cikin wannan alkhairin da suka aikata shine mandala alkhairin ta fa'ili duk mutumin da ya dalilin aka aikata wani alheri to tamkar shi ya aikata Allah zai ba shi lada ya kai dalilin aka samu wannan masallacin to sai Allah ya rubuta maka ladan kayi masallaci ba tare da an tauye ma komi a cikin kamalar masallacin ba dan shi Allah ba talaka bane yana da shi Allah yana da shi ya kai dalilin kuma ha gidan gidan miyake cewa gidan rawa ko gidan giya eh kaga nan ma kai ma Allah ba zai kyale ka haka ba a ce kai aikin banza a ba kai aikin banza ba daraja ka tana nan a wajen Allah eh da irin masu wannan shekar ta gaba matsayin kira nan babu aikin banza a rayuwa wallahi duk yanda zaka yi yi kokari ka zamanto ka aiwatar da alheri amma duk abin da zaka yi babu aikin banza in ya ka aikata daman Allah ta'ala ya tare da wuta akwai matsiyata irinka wanda ake so a cikin lissahi inda baka zo kaga sai a nemo wani tunda kai ka kyautawa kanka kenan Eh, ka kyautawa kanka kamar yadda man amila salihan fa linafsi من عمل صالحا duk wanda فلنفسه ya aikata kyakkyawan aiki Allah ya ce dan kanshi ya kyautawa kanshi ne wa man asa ومن عسى فعليها wanda ya tabka tsiya shi ma ya kyautawa kansa dan kansa eh sakamakon tsiya zai koma a kansa ne walaka duk wanda ya kokarin bada gudunmuwa da taimako da agazawa ta bangaren ayyukan alheri ya kullahu da sibina wa man shafa shafa'atan sayyatan wanda ya bada gudunmuwar taimakawa wanda ka taimakawa ya aiwatar da aiki dai mummuna aiki ya kullahu kifilin kai ma kana da wani kaso daga cikin kasan zunubin da ya aikata eh ba aikin banza a gurin Allah da abin da kai to akwai akwai sakamakon shi wajen Allah Allah saba aikata alheri da haka Allah yace wa kana Allah ala kulli shay'in muqita ubangiji subhanahu wataala akan komi mai kiyayewa ne duk abin da kuke Allah yana kiyayewa yana kallon ku kuma ya sa mala'iku ga kuma na'ura ta musamman wanda kowa yana da ita ko mala'iku ba su rubuta ba sun mance balle ma ba su mance ba ko kuma ba sa gajiya kun ba barci suke ba ba sa gajiya la yas'amun Allah yace ba sa gajiyawa to ko da ban mala'iku Allah yace wa kullu insanin azamnahu وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه Allah yace kowane mutum mun lazamta mishi kamera a wuya tayira kamar kamera automatic ce kuma wallahi ba ta da sharje duk abin da kake ko kana barci har na sani in kai shi ta dauka malamai suke ta ta'ayar duk wannan kamar irin wannan na'urar ta jirgin sama wanda ko da an shiga wani halin kakanaka yi da hayaniyar da aka yi da uhun da aka yi da abin da ya faru take da dago to irin ta ce Allah ya samu ta musamman ya laka a wuyan kowa duk abin da kake tana da kuma wallahi Allah ya ce wani kurji da huyo mulki ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا za mu huto da wannan na'urar da ga shi mutumin da yake da ita ranar tashin alkiyama a matsayin wani littafi wanda yake mai falla-falla ba takardar za ta game da wuta abinda ka yi jiya an ɗauki hoton abin an rubuta abinda aka yi yau an ɗauki hoton an rubuta yanzu wannan zaman da muke yi ga mai kyamara nan yana ɗauka ko shekara ɗari aka yi ayan gazo sai ya kawo ga alarma na yana karanta ko ba haka ba in aka juya wajen kai da kake zaune a can fa kana nan ya daga cikin karatukan da muka yi na shekaru idan muka laga sai gawa da tangurin amma yanzu shekarar shi kaza yana cikin ƙasa gawa da tangurin yanzu shekara to ɗan adam ya yi wannan balle allah shi sa za ka fito da wannan na'urar a matsayin littafi wanda yake mai takarda falle-falle sai allah ce maka ikira kitaba اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا allah ya ce ka karanta littafinka duk abin da kai a wannan rayuwar taka wallahi ga sai ka karanto gaban Allah kuma kowa yana jin kai da kare ka haka san ai akwai abin kunya ko amma da Allah abin da kai na shekara uku ma a ce yanzu a tare yan gidanku kadai ba yan lahira ba a ce a kaka satin kawai a tare famikin ka a sa a ce kowa ya zauna kalla abin da kai a shekara uku ai ka san yana garan da nake zaka tafi kowa ya watsa ya barka ko ba haka ba akwai gurin da za a ganka kana wani surutun da kai kanka wallahi sai kare da kanka dan bai dace da kai wannan zancen kai ba akwai gudun za a ganka kana wani nishatsa cikin da idan aka wayi gari uwayenka da ƙannunka da yayunka da matanka so gari wallahi sai ka rasa za ka saka ka me yasa saboda rashin sanin ciwon kai da ɗan adam to kalmar rika mantawa da cewa na na'ura tana tare da mu mala'iku suna rubutawa shi Allah kaɗai ya ce ala kulli shay'in nokita shi mai kiyayewa ne akan dukkan abin da bayan suke aikatawa to wannan zai sa mu kalli Allah mu yi kokarin aikata ayyukan alheri da mu sakamu sakamakon mu ya zama tuna alheri Allah sa mu dace abin da muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma